za a je kai tsaye mashi sheikh muhammad surajo dango wanda shine zai ci gaba da raya mana wannan lokaci ne bismillah akan gumba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين المدبر بلا وزير ولا خلق من عباده يستشير الأول غير موصوف والباق بعد الفناء الكلكي عظيم الربوبية نور السماوات والأرض فاطرهما ومبدئهما بغير أمد والصلاة والسلام على بشير النذير سراج المنير فجر الصادق نجم الثاقب نور الأنوار الذي فاضت من نوره جميع الأنوار وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم a shemu shehu mai masaukin baki uban taro sauran shehunai da mu almajirai gaba mu bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko zan yi wa mai gabatarwa ɗin gyara sunana Malam Siraja Usman Dango ba shehi ba babana ne shehu ɗin shehu Usman babana ne ni ba shehi ba ne yawa ana ce min dai malam saboda addu'a ce in kanawa suna ce ma 'ya'yansu al'asam ba ɗan tagwaye ba ne saboda al'asan ɗan tata ɗan tafa'oli. sukan ce musu sulai ba sulaimani suke nufi ba dan su maguzawa ne suna nufin sula kuɗi don ya kuɗi wato abin da ya sa na tashi na tsaya malama suna cewa dutse ya fi komai ƙarfi daga baya sai suka ga ƙarfe yana fasa dutsen sai suka ce ƙarfe ya fi komai ƙarfi sai suka ga wuta kuma tana narka ƙarfa sai suka ce wuta ta fi komai ƙarfi sai suka ga ruwa yana kashe wuta sai suka ce ruwa ya fi komai ƙarfi sai suka ga gajimare yana ɗaukan sai tafi da shi sai suka ce gajimare ya fi komai ƙarfi sai suka ga iska tana kaɗa shi sai suka ce iska ta fi komai ƙarfi sai suka ga iska tana iya ɗaukan komai ba ta iya ɗaukan mutum sai suka ce mutum ya fi komai ƙarfi sai suka ga mutum kuma maye yana ɗaukansa sai suka ce maye ya fi komai ƙarfi sai suka ga maye kuma barci yana danne shi sai suka ce barci ya fi komai ƙarfi sai suka ga barci kuma ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana danne shi shine jundullahi al-akbar babban rundunar Allah ba da haka ba an yi ta zuwa karfe hudu hudu da rabi karfe uku uku da rabi wajen tun da watan ya kama da ba za a iya ba amma da zaran an fara ambatan shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ka ji barcin baya nan wato da garwa shine da turaren wuta ake muƙabala shi garwa shi gashi da haske amma baya ƙanshi turaren wuta yana cikin jaka yana ƙunshe ana ta jin ƙanshinsa yarwa shi abin ya dame shi yake to tun da dai abin haka ne shi yana ƙanshi bayan yana ɓoye duma zai ƙone shi a huta aka tattara shi ya tara shi ya ƙone shi yana ƙone shi kuma sai ƙanshin ya bayyana fiye ma da da saboda haka batun magana akan maulidi ma mun daina mun rabu da su suna kaman an ɗebo turaren ne da yana jaka an zuba shi a wuta hayakin kuma ya bayyana ma kuma ya tumbatsa ko'ina to alhamdulillah za a yi magana akan sallah ko azumi ko zakka ko hajji ko aure ko gado ko mu'amalat ko kasuwa ko a karanta tarihin annabi Musa ko annabi Isa ko annabi Nuhu ko annabi Ibrahim duk abin da kai ko me kai tana ramzi ne zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ya sanar da kai wannan abin komi kake gani yana nuna maka manzo Allah ne mutuwa da rayuwa Allah ya ce shine allazi kalaqal mauta wal hayata yayi mutuwa da rayuwa don me liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan a fitar da wane nan ku ya fi kyakkyawan aiki to kai wa kake jin ya fi kyakkyawan aikin shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ja'alna alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala duk abin da ke bayan ƙasa an yi ne kawai don a bayyana wane ne ya fi kowa kyakkyawan aiki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk abin da kai an yi da dai amma dai abin da aka fi so shine a faɗi siffofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka ji shi ka san shi ka so shi kana jin sa zaka ji kana son sa kana son sa kuma shikenan ka ƙare rabauta duniya da lahira mutane an raba su gida biyu akwai maza akwai mata su maza suna son kyau idan mace kyakkyawa ta wuce to kar ka gano ta gano idan maza za ka ga duk sun gano ta su kuma mata suna son kyauta maza suna son kyau mata suna son kyauta shi kuma yana da kyau da kyauta yana da kyau da kyauta in kyau kake so yana da kyau in kyauta kake so akwai kyauta yana gyara dabbobi sai wani ya zo ce ya rasulallah wannan duk naka ne ce nawa ne ko kana so ce ina so ya ce ɗauki ya ce wacce ya ce duka ɗauki da ya je kirga sai ya samu akuya ɗari da hudu kwana biyu bai dawo ba na uku ya dawo mazala ce ban ganka ba kwana biyu ta ce ya rasulallah da ni da matata mu ɗaure wannan mu dabebe wannan miyo wannan zarara aikin da muke kenan ta ce to ga wasu ɗabi ya ce a sun isa sun isa eh amma kyauta he ka gudu saboda haka kana jinsa zaka ji kana son sa a faɗa maka shi inda lokaci a faɗa maka mu'ujizarsa ka ji bambancinsa da sauran mu'ujizozi sannan kuma a faɗa maka halayensa annasu shatta idza ma anta zaqatuhum la yasawuna kama la yasawu shajar mutane da kake ganin su daban-daban suke ba iri ɗaya bane inda za ka auna su kamar yadda bishiya ba iri ɗaya bane bishiya kala hudu ne akwai bishiya mai ganye mai ‘ya'ya, akwai bishiya mai ganye ba ‘ya'ya, akwai bishiya mai ‘ya'ya ba ganye, akwai bishiya mara ganye mara ‘ya'ya. Akwai mutum mai ilimi da arziki, akwai mutum mai ilimi ba arziki, akwai mutum mai arziki ba ilimi, akwai mutumin da ba ilimi ba arziki. Akwai mutumin da in ka zauna da shi zaka karu duniya da lahira, akwai mutumin da in ka zauna da shi zaka karu lahira, akwai mutumin da in ka zauna da shi zaka karu duniya, akwai mutumin da in ka zauna da shi ba zaka karu a duniyance ba, ba za ka karu a lahirance ba. tun da haka ne bari mu yi karanta labari a gurguje lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallam suka fito da amur bin fuhaira da abdullahi bin uraik da sayina abakar a kan hanyarsu ta hijira sai suka zo wata riga saboda fulani suna da al'ada a laraba suna da al'ada irin ta fulani su je dan daji da dabbobinsu suka yi salama a gidan mai gidan bayyanan sai atikatu binti khalid wadda ake ce mata umma ma'abadi sai ta leko sai ta gansu ta musu barka da zuwa saboda su mutane ne masu girmama baki har ma idan yaro ya ga yarinya yana so ya zo ya faɗa babansa abinda baban zai ce gidansu da zaure in ya ce ba zaure ya ce canja wata ba ta san mutuncin bako ba ba a ka aiko ta ta kawo bako ruwa suna da girmama baki don haka ta rika musu hidima ta je ta kawo wannan abinci ta je ta kawo wannan to amma sai ta rika kawo abin daban-daban sai ta kawo ruwa ba murfi ta koma ta kawo murfi ta kawo abinci ba murfi ta koma ta kawo murfi ta kawo tuwo ba miya ta koma ta kawo miya a'a ashe ta ga wata irin halitta ne da bata taba ga irin ta ba to sai take so ta rika zuwa tana ganinsa wannan zuwan da take so mata suna da wani abu da ake ce malahaza wadda malaman tarihi suka ce jullu munazaratihi lahazatun akasarin kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi lahaza yake baya yin abin da Hausawa suke cewa kallon ƙauye ƙura ido to shikenan sai ta gama manzo Allah yana son nono duk abin da aka ya ci zai ce Allah ka bamu wanda ya fi shi amma ya samu nono sai ya ce Allah ya ƙara mana to bata kawo nono ba kuma riga ce sai yake tambaya ta hal indaki min labat ba ɗan nono ne da ita kuma ba ta san manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yana ganin gaba yana ganin baya daidai da yadda yake ganin gaba yana ganin nesa daidai da yadda yake ganin kusa katanga ko shamaki bai hana ya ga abu kamar rariya yake ganin gini ashe idansa ya ratsa ya ga akuya a ɗaure a tsakar gida ita kuma ta ce gidan ba dabbobi sai ce ma hazihi shatun lati a raha fi fana ilbaiti wannan akuya da nake ga a tsakar gida fa sai mamaki ya kama ta tace akwai dabbobi ma sun tafi kiwo ne wannan ɗin kalafa haljahadu wahala ne ta sa ta rame ta tsufa batta lafiya Mazala ce ai da za a mana izini za a samu nono a wannan ɗin. Sai ta ɗauko ta ta ce wannan ɗin fa sha'anuka bi hagata. Sai mazala ya shafa bayanta. Sai ta girgiza. Sai gashinta ya ɗaga sai ya kwanta sai ta ƙoshi ta ɓulɓul hantsa ta cika da nono. Ya ce a kawo gurin zubawa. sai ya tatsa ya tatsa sai ya ba sahabbansa suka sha dama al'ada sai an kawo abinci sai ya ba sahabbai sun ce ke ci don haka ma matan nan da ta kawo masammu a jikin kafa akuya sai ya rika yaga ya ba wani ya yaga ya ba wani ya yaga sai da duk nama ya kare saura kashi sai ya dau kashin zai ci sai kashin ya ce kakkaci a jikina akwai sammu To amma tun da shi ya ba mutane suka ci ba ya ce ba zai ci da sammu ba, sai ya ci, ya ce ku tare mana matan nan naman da ta ba mu da sammu a jiki, ta ce ba sammu, ya ce da sammu, ta ce wa ya faɗa ma, ya ce ƙashin ƙafa akuyan ne ya faɗa ma. Ta ce eh lalle da sammu, ta ce to me yasa kika yi haka, ta ce arattu in kunta kaziban an tamuta fa yastarihan nasu. wai ina nufin kai ba annabi bane sai ka mutu kowa ya huta sai maza Allah ya ce kowa ya kaho duk wanda ya ci naman nan ya yi kaho aka ta yin kaho akasari sun mutu a karkashin hadisin nan da maza Allah yake cewa man in ta gama yawmu sabiu ashara aw yawmu tasiu ashara aw yawmu ihda wa ishirina kana shafa Allahu min kulli da'in duk wanda ya kaho ran 17 ga wata ko ran 19 ga wata ko ran 21 ga wata zai zama marwarakar kowace irin jinya in dai a jire take sai malaman ɗibu suka ce in ta zama ran talata idan sha bakwai ɗin ta fito a talata ko sha tara ta fito a talata ko ashirin da ɗaya ta zama talata to in kai ƙaho za ka jawo jinyan malaman tafakkuli da suka bibiyi abin suka ce in za ka je farauta tafi ran asabar za ka dace in ka za ka sa gini ka sa ran ladi ginin ka zai yi ƙarko in kuma bulaguro za ka je neman wani abu taburan litinin za ka dace rannan aka sauko da alkur'ani daga lauhul mahfuz rannan mala'ika jibril ya fara zuwa wurin manza Allah rannan aka fara kawo wahayi rannan aka haihu manza Allah rannan ruhin manza Allah ya koma ga Allah ranar ranar zirga-zirga ne in kai tafiya ranar adaci idan kuma za ka yi ƙaho ka yi ran talata ranar ƙabila ya kashe habila rannan mala'ikan mutuwa ya fara ɗaukar rai rannan aka yi mutuwar farko a duniya kuma rannan aka fara kisan kai in kuna faɗa da mutum ran talata ka guji ɗaukan makami za ka yi kisan kai in ka ji an yi kisan kai in ka bincika za ka ji ran talata ne idan kuma ba ka da lafiya sai ka samu maganin jinyar to ka sha ran laraba za ka warke dan ranar ranar warakan mumine ne kuma ranar halakar kafirai ne daular nan ne mala'ika jibrilu ya cicciɓi garin su duk ya ɗaga shi sai da bishiyoyin suka fara taɓa sama ya kiho shi Allah ce ja'alna aliyaha sabilaha ranar ranar halakar kafirai ne da haka zaka ga mu lakanin mu na gaddawa ma dama ana ce kasharan laraba kasharan laraba wa fil yawmil kamis qada'uha jaran alamis biyan bukata in kana da bukata ka faɗa ma Allah ranar alhamis fayil ɗin da za a tafi da shi na sati a je da bukatar ka a jiki gobe juma'a idi saboda idin juma'a duk abin da ka roƙa za a baka wa bil juma'ati tazawwuj wa gas ran juma'a kuma aure da dashi idan za ka yi dashe ka dasa ran juma'a zai kama in za a yi aure a ɗaura ran juma'a auren zai yi inganci saboda ranna aka ɗaura auren farko ranna aka ɗaura auren da Allah ne wali Allah ne shaidu Allah ne mai karɓa Allah ne mai bayarwa Allah ne mai ɗaurawa salatin annabi ne sadakin auren aka ɗaura auren uwar mutane hawa'u da uban mutane adamu to shi kenan ya tatsa ya sha yake a kawo gurin zubawa kuma a tatsa muku ko ajiye a gidan duk wani mazubi na gidan sai da aka cika shi da nono sai aka jere sai ta je ta jere a gaban gado tana jiran abu mubadil kuza'i ya zo ya ga abin mamaki ya ga nono ko a shanu nawa aka tatsa iyakaci ya ga akuyan nan da ya sani ramammiya yadda ta zama an ce akuyar ta cinye zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta cinye zamanin sayyidina Bakar ta cinye zamanin sayyidina Umar sai a zamanin sayyidina Usman ta mutu zama zama bai zo ba sai ta dan fita bayan gida ta fita sai ya zo ya ga nono tutsi tutsi sai fita yana kira ta yana ya ummu mubadi ma hadha laban wala haluba fil bait wal ganmu ariya ina muka samu nono ba dabbar tatsa a gidan nan ga dabbobin mu tsirara saboda lahaja irin na balarabe in mace ba ta da miji sai ce tsirara take in namiji bai da mata sai a ce tsirara yake kamar yadda Allah ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna to shikenan zani ne ta tadda mu je mu dama tana so ta ba da labari sai kuma aka tambaye ta labarin sai ta tsaya ta tsefe irin kallon da taiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ra'aitu rajulan ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تئده السجلة ولم تذر به السألة وسيما قسيما في عينيه دعج وفي أشفاره غدف وفي صوته سهل وفي عنقه صدع وفي لهيته كصاصة أزج وأقرن إن سمت فعليه البهاء وإن تكلم سما وعلاه الوقار أجمل الناس وأبهاهم وأهلاهم من بعيد كل المنطق فصل لا نظر ولا هذر كأن منطقه كرازات النظم تهدر ربعة لا بائن من الطول ولا تقتهم عين من كسر غصن بين الغصنين وهو أندر ثلاثة منزلا وأحسنهم قدرا له رفقاء يهفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره معبود معشود لا عبس ولا مفند صلى الله عليه وسلم يتي والله هذا صاحب القريش لو رأيته لتبعته ولست جهولا صاحب القريش داني نغنش دانا بيش كما بن يوتا با زمان مي ذاكي كي غوانا مبكتهو با eh da ni na gan shi da da ni za a tafi ta tsaye mar irin ganin da taiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wani mutum ne ya zo gidan nan mai kyakkyawan fuska ya talalla a wajen hu talallu il kamaru lailatul badr fuskar sa na kyalkyali irin kyalkyalin wata daren sha hudu azimul hama yana da babban kai rajulal sha'ari gashin kansa a tsefe in farakat aqiqatahu faraka wa illa fala yujawza shakamata uzunai idan ka raba gashin kan sai ya rabu kamar mace za ta yi kitso in ka haɗe sai ya haɗe kamar ba shi ka raba ba bai wuce saman kunne ta gaba bai rufe ido ba ta gefe bai rufe kunne ba ta baya shin huɗa haka haɗa wasi'ul jabin yana da faffaɗan goshi azajjul hawajib sawabi bai kar a karan girar ta cika ta yi baƙaƙƙirin tarinu kuma ta yi baka akanal irnaini dogon karan hanci siriri ya yi tsawo ya ɗanyi doro ta ƙarshe sahalal kaddaini shimfiɗaɗɗen kundukuki wani abin da hausa suke ce mata yawa na muni nasa a shimfiɗe ke sun ba tudu adawaru fuskar ta yi kewaye bali'ul fammi na da babban baki mutafallijul asanan haƙwaren a rarrabe a shanabu kuma a jere duk wanda ka ga haƙorinsa a jere za ka ga a haɗar aman da suke duk wanda ka ga haƙorinsa a rarrabe za ka ga wani yahu wani to shi a jere kuma a rarrabe idan ka ga haƙwaren sai ka ga kamar a haɗa suke in ka leƙa da kyau sai ka ga kowanne bai taɓa kowanne ba idan ya murmushi sai wani haske ya ƙyallo daga wushiriyarsa sai ya ƙwalli goshinka sai ka ji sanyi ya ratsa ka haddin duniyarka in kai mafarkinsa sha ɗayan dare har gari ya waye ba za ka ƙara barci ba kuma ba za ka daina ganinsa ba da wannan idan kake gani da idan zuci ne kai ma ba ka sani ba babban kai fasaha babban goshi basira babban baki hikima in aka yi muku lacca da mai babban kai zai fi ka ɗaukewa in an koya muku sana'a da mai babban goshi zai fi ka iyawa in an ce a zo a tsara mai babban baki zai fi ka iya bayani ya sibuhu mallam ya ta'ammalahu a shan wanda bai saba ganin manzan Allah ba irin masu gani ɗaya ko biyu ko uku tsammani yake farar lema ya ɗaga ba lema ya ɗaga ba haskensa ne ya ɗaga sama sai hasken rana ya taho daga sama sai hasken rana ya kasa haska haskensa don haka bai da inuwa sallallahu alaihi wasallam wasiman kasiman simarsa kyau kira min dogon nan kira min gajeren nan kira min kakkauran nan shi in kana so a kira ma shi cewa za ka kira min kyakkyawan nan ko mun yawan mutane yaron in ya zo shi zai kira kasiman ya datsa shaf kowace gaba ta yi wani daga kunkumansa i ƙasa ya fi tsawo wani daga kunkumansa i sama ya fi tsawo wani dantsansa dogo wani dantsan gajere wani yatsun gujil-gujil wani yatsun zankal-zankal shi kowanne nasa ya yi ɗaf saboda makerin nasa ya kera sallallahu alaihi wasallam nasa ya yi shi ne komai komai ba komai ba ne momo ne zero shi kuma shi ne namba shi ko zero bai da daraja sai ya zo kusa da lamba duran da zero ya koma gefe ya zama aikin banza duk wani mai daraja da kaga yana da daraja to maza Allah ya raba inda zai koma gefe ya zama aikin banza duk taron da ka gani taron in ba taron maza Allah bane to taron banza ne taron nasa ne taro kuma in zero ya ƙaru a jikin lamba lamba ke ƙara daraja ba ziran ba da zero zai ƙaru to lamba ce za ta ƙara daraja ba ziran ba in ka zana ɗaya ka sa zero nawa kenan sai ka ƙara zero nawa kenan sai ka ƙara wani zero nawa kenan sai ka ɗauke ɗaya saura na saura banza saura banza ziran ko ya kai dubu banza ne lamba guda tara ne duk iya rubutun mutum daga lamba tara ba zai iya ƙara wata ba zai zana ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara to in ka ga ya ƙara lamba ta baya ya ɗauko ba wata lamba kuma ta ƙare to lamba taran ta ne shi ne mai lamba ɗaya don shi ya zo da abautawa Allah ɗaya shi ne mai lamba biyu don shi ya zo da ilimin zahiri da baɗi shi ne mai lamba uku don shi ya zo da dokar auren saki uku shi ne mai lamba hudu don shi yake da kalifofi guda hudu shi ne mai namba biyar dan shi yake da ƙawa'idul islam guda biyar shine mai namba shida dan shi yake da dokar karɓan ciki wata shida kamsatu a awami a ƙasar hamli sittata a shuhuru fil aqalli shekara biyar shine mafi daɗewar ɗa a ciki wata shida shine mafi ƙasa shi yake da namba bakwai dan shine mai ɗawafi da ake kira sau bakwai shine mai namba takwas dan shine mai aljanna mai kofa takwas shine mai namba tara dan shi yake da wanka a aikin haji guda tara wanka ɗaya lokacin ɗaura harami wanka ɗaya lokacin shiga garin makka wanka ɗaya lokacin ɗawaful ƙudumi wanka ɗaya lokacin tsayuwar arfa wanka ɗaya lokacin kwanan muzdalifa wanka uku lokacin kwana uku mina wanka ɗaya lokacin ɗawaful wada'i nan ba tara ta ƙare dama ta sani sallallahu alaihi wasallam fi ainihi da ajin ƙwayar idan baƙin baƙi irin farin farisan baya ƙirta ido idan ne yake juyawa ke ciki ya juyo waje ya juya wafi a shafarihi gaɗafin gashin bakin ya ɗori ɗaf ɗan wanzami zai mar gyaran fuska sai ya rika taɓa gashin da askar bai ga gashin da ya kamata a aske ba wanzamin baya son ya askin askar ba ta son aske gashin gashin baya so a aske shi a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi lihiyatihi kasasa gashin gemun kauri da iqul mashraba kastul lihiya siraran gashin baki kauraran gashin gemu kuma babu furfura da yawa hindu bin abi hala yace sai da ya kirga da gashin kan da sajan da gashin bakin da gashin gemun ya samu furfura kwaya sha hudu ya yi iya nema ya rasa ta sha biyar din shekara sittin da uku furfura sha hudu saboda haka mai mai ganje ce za ni yaban uban kasim baban fatima zara mai haƙuri da kyau mamman mai saje da kyan fuska gashi da kyan bakin gashi ba shi da furfura da yawa cikin sajensa har gemun kan kasan guda goma tana neman biyar ka daɗa ba ka samu ba sai ka tsaya kana kallon washiryarsa ga haske yana tashi ƙamshi ma yana tashi turare ya buɗe kowa sallallahu alaihi wasallam turaren ba shafawa yake ba gumin jikinsa ke ɓuɓɓugo da turaren in yi gumi sai matansa suka tsugumin su sa a kwalba in sun yi baƙi su shafa musu su je su ta neman irin wannan turaren turaren ma shi kaɗai Allah ya yi shi Anas bin Malik ya ce ma ke min tura'ihatan a ɗaya ba min rihi Rasulullah sallallahu alaihi ban taɓa jin wani ƙamshi da ƙamshin ya kai ƙamshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba baɗan huwa sadar sawa da cikinsa da ƙirjinsa daidai cikin bai fi ƙirjin tudu ba ƙirjin bai fi cikin tudu ba min lubbatihi ila surratihi sha'arun ya jari kalkaɗu daga kirjinsa zuwa cibiyarsa gashi ya zana kamar an yi rubutu laisa fi badanihi wala fi sadarihi sha'arun gairu da cikin da kirjin babu wani gashin sai wana sayyidina ali yace mausulun ma baina lubbati wa surrati bi sha'arin yajri kalqabi daga cibiyarsa zuwa makogoransa wani gashi ya zana kamar an aje tsumagiya a gun baina katafai katumun nubuwa tsakanin kafaɗansa akwai wani stam na annabta aka ce haza katimul anbiya wannan shine cikamakin annabawa a jamalun nas ya hudun mutane kyau kyakkyawa ne wata ran ya ɗaura jankwar jalle ya sa koriyar riga ya naɗa bakin rawani ya ɗan kishin gide a ɗaki ana aisha ta shigo ta ga yayi wani irin kyau ta shiga ta fita ta shiga ta fita to mace ba ta so ta ce mijinta yana da kyau ko ado kai ya mata kyau ba za ta faɗa ba sai wata ran kai wani adan ta ce adan ka na ran nan da ya huma kyau sai ta kasa hakuri ta ce kai ya rasulallah adon nan naka da kishin gidan nan ta ma kyau sai ya tashi ya zauna ya ce yanzu fa ta ce la ilaha illallah har kafi a kishin gidan sai ya tashi ya tsaya yake yanzu fa tace subhanallahi da ya ga dama sai ya suma ta da kyau a nuna mata kyau he ta suma in ya tsaya ya kyau in ya zauna ya kyau in ya kishin gida ya kyau an darmin salas ya fi uku kyau sayyidina ali ya ce laisa bi dawilun wala bi kasirun shi ba dogo ba ne ba gajere ba ne duk tsawonka in ka zo ba ka fi shi tsawo ba duk gajartarka in ka zo bai je maka nesa ba shi ke ma kaya kyau ba kaya yake masa kyau ba in ya sa kaya dole kayan ya kyau saboda kayan ya zo gidan kyau in ya naɗa ya kyau in ya rataya ya kyau in ya sa ya kyau dogaye ku yi haƙuri ba dogo ba ne gajeru ku sa haƙuri ba gajere ba ne tsakatsaki sai dai haƙuri ba tsakatsaki ba ne babu irinsa babu kamarsa sallallahu alaihi wasallam daban yake a jamalun nas ya hudun mutane kyau wa abahahum kuma ya fi sakwar jini man ra'ahu badihatan habahu wa man qala dahu ahabbahu kana ganin sa ganin farko sai kai ka tsaye razana ka wata rana wani mutumin ƙauye ya zo da raƙumansa sai abu jahal ya sai raƙumin ya shiga da shi gida ya rufe ya ce ban kuɗi na ce an hana ka ya ce jama'a ku taimake ni wani ya ƙwace min raƙumina jama'a ku taimaka min sai suna ma dariya sai wani ya ce ka kira mu Muhammadu ya karɓa ma ta ce ban san inda zan same ba ya ce ka je can ya je ya ce wai Muhammadu ya ce gane ya ce zo ka taimake ni wani ne ya ƙwace min raƙumina kuma an ce ba mai iya karɓa sai kai ya ce to mu je suna zuwa ya ce gayi ya ce me ya haɗa ku ya ce raƙumansa na saya ya ce ina kuɗinsa ya ce dama yanzu zan bashi sai ka karkakar ya ciro kuɗin ya bayar bayan sun tafi sai suna mar dariya suka ce kawai ya zo ya buɗe ma ido ka ɗau kuɗi ka bashi ya ce ai ba ku ga abin da na gani ba wani ne ya rako shi riƙe da guduma ashe mala'ika ne ya ɗauko guduma aka zo karɓan kuɗin da bai bayar ba kirikiri zai buga mara ita fal ya da unadiya sana da uzabari shasnal kabbaini wal qadamaini laushin hannu da ƙafa anas bin malik yace ma masastu dibajan wala hariran aliyana min kaffi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban taɓa riƙe wani dibaji ko alhari ne wanda taushinsa ya kai taushin hannun manza Allah ba yanbu'u anhu malma ruwa na ɗan ɓuɓɓugowa in ka taɓa hannun ya kaji da wata ƴan lema ƙafar da wani ɗan danshi wani danshi danshi yana ɓullowa hannun laushi kuma ƙarfi e yana da azimul quradis manya-manyan gaɓoɓi bajinan mutamasika jikinsa dirgir gwarzo ne jarumi ne سيدنا علي إذا أهمر البعث ولقي القوم قوما التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن ياكي يترنكي سما تيجا ƙasa ta yi ja, ƙirjin doki ya yi ja, rigar maza ta yi ja, takobi ya yi ja, walaƙiyar ƙaumu ƙauma maza suka gamu da maza. iltaqaina bi rasulullahi sallallahu mu da ake ga mu ne jarumai mu muke zuwa mu ɓuya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi in yaƙi ya turnike shi ne a gaba an yi wani ƙara a Madina duk an razana an fito an yi tako tako sannan aka zaɓi jaruma jaruman aka ce wani da kai wani kai ma da kai wani ku je ku gano sun fito kawai sai ga manzon Allah ya dawo ya ce ku koma na gano ku koma ya fita shi ɗaya ya gano jarumi ne zaɓe aka yi a cikin halittun Allah sai aka zaɓi hudu akwai jumadat akwai nabat akwai haiwana akwai insa wayannan sai aka yi musu sarki sarki kowanne aka yi shugaba a cikin jumadat sai aka yi kuɗi shine shugaba ba kuɗi irin namu na takarda ba ainihin kuɗi wadda mai makama yake cewa kadid dafar jamru gaba wal yaqutu yaqutu za ka iya haɗa itin ƙirya ka sa ya ƙutu itin ya ƙone garwashin ya zama toka ya ƙutu yana nan a yaƙutunsa saboda ga aljanna yake wuta ba ta ƙona shi to kuɗi a cikin jimada duka shine shugaba a cikin naba tsiro shine dubino shi yake shugabanta saboda dubino duk abin da ka ɗauka a jikinsa yana da amfani kabar tana da amfani tankar tana da amfani kututun dubina yana da amfani saiwar tana da amfani tsintsiyar tana da amfani kililin hudar dubinan ma tana da amfani komi ka ɗauka a jikin dubino yana da amfani sai dai kai ne baka san amfanin ba sannan dubino na da halaye guda uku irin na mutum mutum aka yi musu baya nan in ya zo zai raba musu Dabino ma aka yi musu wani ya ce nasa ne wani ya ce nasa ne aka bar wadda ba nasa ba ba zai ƙara aihuwa ba in aka bar wadda nasa ne kuma zai ci gaba da aihuwa mutum in kamar rowa ya gano kamar rowa zai rama dabino ma in kamar rowa zai rama mutum in ka sare mar kai zai mutu dabino ma in ka sare mar kai zai mutu to a tsiro dabino shine shugaba a cikin dabbobi sai aka ba raƙumi shugabanci raƙumi a gefensa ɗaya akwai wata firiza idan ana zafi sai ya kunna ta ta sanya jikin a ɓari ɗaya akwai wata hita idan ana ɗari sai ya kunna ta ta ɗumama ma jikinsa a cikinsa akwai wani bucket in ya samu ruwa sai ya sha na sati ɗaya ko sati biyu da zai yi sati bai samu ruwa ba ya rika ɗiba yana zubawa a ƙafarsa akwai tastoba idan ya samu goma rairayi ya sauke in ya wuce sai ya janye ta a bakinsa akwai wata fata in ya sami ice mai kaya sai ya kawo ya ci da ita in ya sami mai laushi sai ya janye ta a idansa akwai gilas in guguwa ta taso sai ya sauke in ta wuce sai ya naɗe ƙasar ta koma gefe da gefe raƙumi a dabbobi shine shugaba to a mutane sai aka yi kowa ma shugaba ne saboda mutum ya ƙeru za ka ga ƙafarka takalmi nawa ta kashe ita bata mutu ba to da za ka daina sa takalmi ƙara kauri za ta yi ba mutuwa za ta yi ba sau nawa ka kai haƙorinka a wasa ma kamar yadda masu inji suke yawan zuwa washi ina kake dannawa ka tashi ka tsaya ina kake taɓawa ka zauna me kake faɗawa hannunka ya buɗe kwano ya shiga ya gutsuro loma ya yiwo fuska kana ganinsa a kai zai ɗora a aljihu zai sa sai baki ya buɗe sai ya sa a ciki sai ya fito sai inji ya daddatsa ya jashi to mutum ya ƙero saboda haka sai aka ba shi shugabanci amma sai aka raba shugabanci shugaban ƙasa ƙasa tasa ne amma banda jiha jiha ta gwamna ne shi kuma gwamna du jiha tasa ne banda local government ta ciyaman ne shi kuma ciyaman local government tasa ne banda ƙasa hakimi nan na hakimi ne shi kuma hakimi ƙasa tasa ne banda garin digaci nan na digaci ne shi kuma digaci dugari nasa ne amma banda anguwa ta mai anguwa ne shi kuma mai anguwa anguwan ne tasa banda gidaje kowane gidan na mai gidan ne shi kuma mai gida gida ne nasa banda ɗaki ɗaki na matar gidan ne la tukurjuhunna min biyutihinna ɗaki nata ne kuma in kana jin naka ne kai aure ka sa a ɗakin za ka ga mai ɗakin ɗaki nata ne saboda haka ita kuma ɗaki ne na ta banda gurbin gado gado na mai gado ne a kan gadon akwai wurin kwance ibrahim akwai wurin kwance isma'il haka je yana ce ya kwanta mu a gun kwanciya ta ba ya shiga hurumunsa ba mulki ne kuma na mujazi to shi kenan tun da kowa shugaba ne sai a zaɓo shugabannin majalisa sai aka zaɓo annabawa su ne ƙololuwa shugabanni na ƙoli to a cikinsu sai aka yi zaɓe aka zaɓi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu su ne shugabanninsu a cikin dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudun sai aka zaɓo ɗari uku da goma sha uku su kuma su ne shugabanninsu a cikin ɗari uku da goma sha uku sai aka daɗa zaɓe aka zaɓo ashirin da biyar adamu nuhu saluhu ibrahim hudu ishaqa isma'ilu yunusa ludu yusufu yaqubu shu'aibu alyasa'u ilyasu ayubu haruna daudu sulaiman musa zakariya yahaya isa zulkifli idrisu summa kairuhum muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa'annan bias a cikin 25 ɗin sai aka zaɓi guda biyar su ne ulul azami minar rusuli ta wayanan guda biyar ɗin in ka kalle su da kyau za ka ga akwai nuhu to shi ko nuhu sunansa da wau akwai musa a jikin sunan musa akwai wau akwai alif akwai isa a jikin sunan isa akwai ya akwai alif akwai ibrahim a jikin sunan ibrahim akwai alif akwai ya ta wayanan harufan sunansu huruful illa idan suka shiga jikin fi'ili ana cewa fi'ilin fi'ilul mu'tallul akar idan za a yi amru da su sai su ki sai dai a yi ala hasbil harful illa in ka duba muhammadu ba alif ba wo baya in ka rubuta ibrahim sai ka goge alif din to ba zai karantu ba in ka rubuta musa ka goge mimun ɗin ba zai karantu ba in ka rubuta isa ka goge ainun ɗin ba zai karantu ba in ka rubuta nuhu ka goge nunun ɗin ba zai karantu ba amma in ka rubuta muhammadu ka shafe mimun ɗin sai ya zama hamdu ai da za ka shafe ha'un ɗin ma sai ya zama madu in ka rubuta la ilaha illallahu za ka ga ba ɗigo a gon to in ka rubuta muhammadu rasulullahi nan ma ba ɗigo to da za ka rubuta la ilaha illallahu ka yi laya ka rubuta muhammadu rasulullahi ka yi laya layu guda biyu ka gauraya su ka gauraya su sai ka ajiye ɗaya a gida ɗaya sai ka duba jikin abin hawanka sai ka makalata da za a sace abin hawan idan la ilaha illallah ne a jiki duk inda ya shiga sai ya dawo gun muhammadun rasulullahi idan muhammadun rasulullahi ne a jiki sai ya dawo gun la ilaha illallah don ba sa rabuwa in ka rubuta layu guda biyu ɗaya la ilaha illallah ɗaya muhammadun rasulullahi ka gauraya ka aje ɗaya a gida ka sa ɗaya a jikinka don za ka je gurin da ake tashin hankali ko wurin da ba nutsuwa duk yadda aka yi wannan ɗaya layar he ta dawo gun ɗayan don ba sa rabuwa sallallahu alaihi wasallam to in an ce za a yi ta yi a sai an karance wannan hadisi na umun bu'bad sai a ɗauki lokaci kuma sai a shiga hurumin malama a ɗan gurguje dai za mu faɗi mu'ujiza ɗin guda ɗaya a gurguje. Uh, maza Allah kowane manzo yana zuwa da abu biyu akwai manaji akwai kuma mu'ujiza in ka tambayi annabi Musa shari'a sai a nuna ma a taura amma in ka ce mu'ujiza sai a nuna ma sanda yana ce hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wal yafiya ma'arib al-ukra sanda ta ce nakan dogara kai ina kaɗo ma dabbobi na ganye tana mun wasu amfanin nuka da daban malama suka ce amfani na daban ɗin in ya ji barci ya ta zama macijiya ta yi gadinsa in dare ya ta zama fitila ta aska mar hanya in ya ji kishi sai ya buga ta a ƙasa ruwa ya ɓuɓɓugo ya sha in wani abu ya tare ma hanya sai ya buga ta ya ta fitar mar hanya idan ya ji yunwa sai ya dasa ta ta kama ta yi ganye ta yi ya'ya ya kira ya ci ya ƙoshi ya ɗau sandarsa ya tafi to yanzu ina sanda kuma ko an kawo ta wa zai mai da ita macijiya ashe annabi Musa ya tafi da mu'jizarsa to zamanin annabi Isa wanda ya fi kowa kima da martaba da daraja shine wanda ya fi kowa warkar da mara lafiya su likitoci ne sai Allah ya aiko annabi Isa yana warkar da makafi da kutare daga ƙarshe sai ya daina ma ya koma tayar da matattu da zarar likita ya tayar da matacce ai ya kure Allah ce falaula idza balagatul hulquma wa antum hina idhun tanzirun wa nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tufsir dan me in rai yazo mu kogore da ku da likitocin naku he kallo kuke daina komai to kaga tin rai bai fita ba to shi sai ran ya fita ma sai ya dawo da shi saboda haka shi mu'jizarsa warkar da makafi da kutare da tayar da matattu amma manhajinsa injila to mu kuma manzonmu yana da abu guda shine manhajin shine mu'ujiza shine alkur'ani in ka tambayi mu'ujiza a nuna maka shi in ka tambayi manhaji a nuna maka shi fil qur'ani ilmul awwalina jami'ihim wa ilmul akarina a cikin alkur'ani akwai ilmin mutanen farko du akwai ilmin mutanen ƙarshe komi ka ɗauko na wannan zamanin akwai shi in ka ɗauki gilas lokacin da balkisu ta yi kusan zuwa fada annabi suleiman sai ana cewa kafar ta ƙashi ne ba nama da suka ce a da nama amma dai fatar jaki ne a kafa da suka ce a ba fatar jaki bane gashin aljanu ne da suka ce ba gashin aljanu bane ita dai ta ga damar sa dogon wando ne ta annabi suleiman yana so ya ga kafar ya fi karfin ya ce me a kafarki ya fi karfin ya ce buɗe kafarki kawai sai aka tona kofar majalisa aka zuba ruwa aka kawo gilas aka sa lokacin da ta zo ƙila laha udukulun sar sai ka ce shiga majalisa shigo ofis falan mara adu tana ganin sa hasi bat hulujjata sai ta tsammaci zurfi ne da shi wa kashi har an sa kaiha sai ta naɗe ƙwabrinta ta naɗe wannan kafa ta naɗe wannan kafa za ta shiga ruwa suka ga gaba a haza sarhu mumaridun min qawarir sau kafar kirfi ne na gilas su sun ga kafar mu kuma mun ji gilas ashe ba bakon abu bane in kai marini ne zaka ji Allah yana sibgatullah wa man asan min Allah sibga in kai makeri ne zaka ji Allah yana cewa la nalhul hadida idan kai mai wanki da guga ne zaka ji Allah yana cewa su ya baka fadahir idan kai dan acaba ne ma zaka ji Allah yana cewa amma safinatu fa kana lil masakin ya'maluna fil bahr haya ake da shi idan kai mai narka karafa ne zaka ji Allah yana atuni zubral hadid da ta zo so baina sadabaini qalan faku hatta iza ja'ala hunara qala atuni ufrigu alaihi qadra fa mastadawa ya zaharuhu wa mastadawu lahu daqaba ko me ka dauko to alqur'ani ya zo da shi dabakun wa gazlu nafji aw sibaga saidun wa rumi haka za su yaga wa fil bina'i gausu wal fallaha hidaratun kiyalatun jazzara bai'un shara'i gasal wal qasara ɗayyifu tsarkace alƙur'ani waje alhu alal kursi ɗora shi akan kujera la ta tawassaduhu karka kulle shi karka sa shi a jaka ka kulle karka sa shi a akwati ka kulle ba a kulle shi shi a bayyana yake da alƙur'ani zai yage ko ya cinye ko gara ta cinye shi sai a nemi tukunya a sa shi sai a kwaba ƙasa a gine bakin tukunyar sai a tona rami a kifa tukunyar sai a tura ƙasa ko wani ya zo ya yi fitsari ba zai iso shi ba wala tumaddu nahu rajulani kar ka miƙa kafa gurinsa in akwai alkur'ani a can ajiye to ba za ka miƙe kafa ba miƙe kafa a gaban babba zagi ne wa katibu ya aki bi tabayin dan wana rubuta yi da bayani kayi wau kaman wau kayi dal kaman dal kayi ra kaman ra in kai wata nadewa ko wata gwaninta to ka walakanta alkur'ani kai sayyidina umar ya samu wani yana rubutun alkur'ani muci muci ya kwala mar kwagiri ya ce azumu kitaballah ku rika girmama littafin Allah saboda haka rubutun ibada karatun ibada ɗaukansa da ajiye shi ibada imamu zarkashi yana cewa wal fatahu yastadilu fawqa al harfi wal kasru tata summa dumma tulfi wawan sagiran fawqa wa tanwin ziyadatun fi misli biha yakunu fata ana dan janta a saman harafi kasara ana dan janta a ƙasa ita kuma rufu'a summa dumma tulfi rufu'a sai a naɗo wawan sagiran fawqa in baka iya rufu'a ba yi dan kankanin wau a sama والتنوين زيارة في مثل بها يكون faduwa kuma ka karo irin abin in fata ne karo fata in kasara ne karo wata in ruhuwa ne karo wata to kayi faduwa da bakara da ali imrana ranar tashi alkiyama za su zo gama mata ne augiya ita kaman ga jimare gundun gundun sai bakara ta inuwa wadda ya hadace bakara ali imrana ta inuwa wadda ya hadace ali imrana tsakaninmu da rana mil miliyan 90 ne to ranar tashi alkiyama za a dawo da ita mil daya mil kamu dubu shine mil to cikin da ake kafa ma sunansa mil mazayin kwalli ma sunansa mil ya Allah mil na zango ne ya Allah mil na wannan cikin ne ya Allah mil na masayi ne ko ma dai menene daga mil miliyan casa'in za a dawo mil ɗaya Hebrew ƙwararren malami wadda an ce malam kai tsaye amsa shine wa'in sab'at diwan wadda ya haddace bakwai dogayen nan bakara ali imrana nisa'i ma'ida da arab da an'am da anfa dujal zai zo in duniya ta kusa karewa ya rika yi wa mutane azaba wanda ya haddace aya goma a suratul kafi ya fi karfin dujal ya asimu ashara kafi min dujjal duk wanda ya haddace aya goma a suratul kafi ko a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe ya samu katanga zai nuna wa dujal yatsa ya ce ƙarya kake ina la alaysa bi awar amarya ba amarya ba fa amarya akwai bambanci tsakanin amarya da amarya ita amarya an mata kishiya ta zama uwar gida an sauta ta zama bazaura amma amarya sunanta kenan amarya ko mun tsubanta amarya ko mijinta ya mutu amarya to amarya ta surorin alkur'ani ita ce suratul rahman duk wanda yake karanta ta ba zai tsiya ba duk wanda kaga ya shiga kanikayi baya karanta suratul rahman ranar tashi alkiyama Allah da kansa zai karanta suratul rahman hafizan alkur'ani ma sai sun ji ashe dama haka ake karatun alkur'ani Ahmadu bin Hambali magana irin ta sufaye ya ce inni ra'aitu Allah azza wa jalla na ga Allah fa qultu ya rabbi na ce ya ubangiji bima ya ta'arrabu almutaqarribu da ilaika yadda suka samu kusaci da kai kan da meye ne qala bi kalami ya Ahmadu Allah ya ce da magana ta yace bi famin aw bi ghairi famin in ana yi ana fahimta ko in ba a fahimta qala bi famin wa bi ghairi famin ko ana fahimta ko ba a fahimta wanda yake fahimtar ma me yake fahimta ko ana fahimta ko ba a fahimta wanda ya fahimtar ma me ya fahimta in mutum yana son wani maganar ya duba ihya'ul ulumuddini juz'ul awwal kitabul qur'an yawa zai samu wannan magana saboda maganar sufaye ne karwar su ce muna wata irin magana saboda haka da hashari da mulki da sabba sabaha da yusabbihu yusabbihu da lam yakun da zulzali da adiyati ikilasu hatam na ube'ul qabar haddace wannan yana hana matsan kabari in ka haddace wannan kabarin ka ba zai matse ka ba da fatiha da yusufa da yasin da hujurat da rahman da hadidu da sabbi da juma'a da tarim da mulku da nuhu da jinni da mursalati da amma da wannazi atinta ka je hannasi sai ya ka ɗauke zai shamsu kuirat da sabbi ismi rabbikal ala da wati da wa zaitun a karokal gunawa Allah siraju ai da ji murya na ce wannan kaya na ne Allah dango Allah ji kan manya
a hashar da mulki da sabba sabba da yusabbiyu yusabbiyu da lam yakun da zulzali da adiyati ikilasu hatam na obe ulqabar hadda ce wannan yana hana matsin kabari kabarin ka ba zai matse ka ba da fatiha da yusufa da yasin da hujurat da rahman da hadidu da sabbi da juma'a da tahrim da mulku da nuhu da jinni da mursalati da amma da wannan zi'atinta ka je hannasi illa za ka ɗauke zan shamsu kuirat da sabbi ismi rabbikal ala da watina da tun da wal asr innal insana lafi kusur su wa'annan ana ce musu mansukun bi illa alqur'ani ana raba shi hudu akwai masu nasiku da mansuk akwai masu nasiku ba mansuk akwai masu mansuk ba nasiku akwai wanda ba nasiku ba mansuk wan nasku mimma kusana lil minna mu kadai aka keɓanta ake mana nasaku wa fil kitabi qad yura bi sunna ana yi a qur'ani ana yi a hadisi shine wani malami yake ce wajaza nazku rasmi duna al-hukmi kazaka nazul hukmi duna rasmi wa nazku kullu minhuma ila badal wa dunahu wa zaka takfibul hasal wajaza aidan kaunu zalika al-badal aqabu aw ashaddu mimma qad badal thumma al-kitabu bil kitabi yunsaku ka sunnatin bi sunnatin fatunsaku wa lam yatis an yunsaka al-kitabu bi sunnatin bal akasahu sawabu al-qur'ani ya soki al-qur'ani hadisi ya soki hadisi alkur'ani ya soki hadisi amma bai halatta a ce hadisi ya soki alkur'ani bal aka suhu sawabu aka sinne da dai don haka in ka ɗauka fatiha da yusufa da yasin da hujra da rahman da hadidu da sabbi da juma'a da taharim da mulku da nuhu da jinna da murtalati da amma da wannan ziyatin da sai ka ɗauke zan shamsu kuirat wa ma sha'una illa an sha Allah sai ka ɗauke sabbi ismi rabbikal a'la sanuquruka fala tansa illa ma sha Allah sai ka ɗauke watin wa zaitun laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadna asfala sabilin illa allazina amanu sai ka ɗauke wal asr innal insana lafi kusur illa allazina amanu sai ka haɗa da bakara da ali imrana da nisa'i da ma'ida da anfal da tauba da maryam da ibrahim da anbiya da hajji da nuru da shuara da shura da ahzab da waduri da waqiya da jidalu da mudassir da muzammil da kuyar da wal asr wannan haddace su yana hana fitintunan kabari in mutum ya mutu aka sa shi a kabari ya kumbura ya fashe tsutsa ta cika kabarin ta ta cin namansa in ta cinye naman sai ta rasa abin da za ta ci sai wannan ta ci wannan wannan ta ci wannan har su zama arba'in sai ashirin ta cinye ashirin su zama ashirin sai goma ta cinye goma su zama goma sai biyar ta cinye biyar su zama biyar sai uku su cinye biyu su zama uku sai biyu su cinye ɗaya su zama biyu sai ɗaya ta cinye ɗaya ta zama ita ɗaya ita kuma ɗayar he yunwa ta kashe ta wanda ya haddace wa'annan surorin ba zai gamu da wa'annan masihun ba larabawa irin quraishu da kinanu da kasamu da kazruju da ashkuru da kindatu da gadafan da hababa da ausu da kazruju da basakwace da bakatsine da badauri da bagudire da bakanu haka yaren ɗaya ne amma dai akwai bambanci to sukan haɗu su rika mamaki suna ‘ya'yan larabawa da larabci ya haife su amma ga kalmar alkur'ani ba su taɓa jinta ba a larabce sai da alkur'ani ya zo irin ya amahuna homeha safwanu ya uduhu akadanu shaɗarun ohilla faribun sakina kalala salda nihila fatila naƙira muƙita arkasa muraggaman mawquta musana musafaha subatu qawwamuna qanitatu fitnatun bahira mawquza shahira تبسل يجرمن شنآن شار مغارات يفنون يعذب لا جرام يورؤون فار عذب تركن سنوان متكئا زئيم كئران هسهس أسباد موزون طوبى شيء مسنون جاسور فاتن aba hasiran qasiban taba'an masaburan raqimu tazawaru bil wasidi taqarubu malu zuburu hadidi sadafaini mau'ilan sawiya hafiya gayyan asasan azza rijja rikiza hadda idda siratuna bimilkina fayasata salwa qa'an safsafan amta hamsa anad juzab falaku jubulat buraku yuza'una أوزئني دائر داكرين تنوء تزج دابة العرب أرين كم إن من ساعة تناوش كلام فضوء كدمير لغوب أرجون أجداس قول فاكهين المشفون الفوت اللشيات الأرائي لا تفوا كتنا دكاء رقصا أيدي قساك ساكرين دابة تبابة تجأرون مقرنين آسين قتل كراسون لبس مارج باسكات ساهونا في سرة سكت بركن فاكينا وما علينا ملة الريحان أصف مارج تسورة الرحمن شواز يدمسون مترفينا نهاس ربرف مقوينا إزينا بكسا رهقا مهيلا كسيبا لواحة سدا مستعيرا أبوسا أمشاج قمدريرا كفاتا فراتا وهاجا أقدش أسأسا قضبا كويرت kudirat hujirat busirat yahur yu'una ilina gusan ahwa kabarin sijin gashiya qari'a haqa qama saka qiyama bari'u musaidiru namariku sajja qalla dabahan shanin falak laraba masu yan fassara musu اللهم انت الله لا رافع لما وضعت ولا وضع لما رفعت ولا معز لما ذلت انت الله لا اله الا انت الله كاسم وكاسم بقاتم الفرمر مزا الله صلى الله عليه وسلم Allah ka biya mana bukatunmu Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilayka bi nabiyina Muhammadu nabiyur rahmati ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi fatuqda lana hawaijina اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الفاتح